الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 21 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1442 hijiriya wanda shine ya dace da takwas ga watan november shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na sayi bukhari muna kitabu tafsir tafsir suratun nisa al'am jiya muna da kwantai ɗin babi da ba mu ƙarasa shi ba babin da ke faɗan faɗin Allah ta'ala wa alallazi na hadu harramna kulla zai zufurin wa min albakari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma wasu dabbobi ne da Allah maɗaukin sarki ya haramta wa yahudawa saboda laifi da suka yi wa Allah Allah ya ce mun haramta musu dukkan dabba mai akaifa a su raƙumi da sauransu layin raƙuma sannan kuma Allah ya haramta musu kitse na wato shanu da kuma tumaki ya ware wani nau'i na nama ko nau'i na abin amfani a jikin dabbobin ya haramta musu sannan kuma malam ya mana bayani dangane da kalmar gado ya ce ƙalabin abbas kullazi rufurin albairu wannan amatu ya ce alhawaya abinda ake nufi da alhawaya al-mab'ar wato kitsan da yake kwanci a gadon baya na wato dabbobi kalmar hadu ya ce saru yahudan wa amma ƙauluhu huduna akwai kalmar hadu akwai huduna huduna ita kuma tana nufin tubna akan ce ha'id a larabci ana nufin ta'ib wanda ya tuba Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan ne don ukuba a gare su kamar yadda suka azabtar da annabawan Allah shi yasa Allah ya faɗa a wata ayar fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim saboda zalunci na yahudu muka haramta musu wannan abubuwan da muka haramta musu wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi azm sai kawo hadisin Amr bin Khalid um ibn Farukh ibn Sa'id al-Harrani at-Tamimi mutumin Masr mazaunin Masr shi kuma malaminsa Allaisu ibn Sa'ad shi ma abokin imam malik ne wanda ake cewa laisu ibn sa'ad al-masri daga yazid ibn abi habib shine abu raja al-basri mutumin basra ne shi kuma daga babansa suwaid yace ata ibn abi rabah tabi'i ya fada ya ji jabir dan abdullahi al-ansari shi kuma mutumin madina yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada yana bayani قاتل الله اليهود الله يتسيني ويهوداوا إن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم da abin da ta kai ga har annabi ya buɗe baki ya ce wane Allah ya tsine masa to kaga babban abu ne gaskiya laifinsu ya isa qatalallahu ana nahun la'ana Allah qatalahumullah la'anahumullah ya ce lamma haramallahu alaihim shuhumahuma yayin da Allah ya haramta musu cin wato kitse na mushe aklu shuhumil maita jamaluhu sai suka ɗauki kiɗan sai suka gyara shi suka narkar da shi suka cire man sun maba'uhu sannan suka kai shi kasuwa suna sayarwa wai tun da an ce kassu ci wai za su yi wa Allah wayo sai suka ce to ba za su ci ɗin ba sai suka tara kiɗan sai suka narkar da shi suka gyara shi sai suka kai shi kasuwa sai a ba su kuɗin sai su ci kuɗin in an yi magana sai ce ai ai cewa aka yi kar mu ci kuma ba mu ci ba sani ko kun gane an ce karkaci wani abu sai ka ce to shi kenan ba za ka ci ba sai ka tattara wannan abun sai ka kai shi kasuwa sai ka sai da shi sai ka karɓa kuɗin sai ka je ka ci kuɗin yaudara kenan ta bai yahude to wai Allah ma haka suke masa ma Allah ma ba su kyale shi ba Allah da zai kafa musu doka kuma ta hanyar annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam bai tafafata da su amma wai sai sun yi masa kwana to ballantana mu da mu da su da musulmi da bai hude fa akaluha yace sai suka ci wato kudin wannan kitse a da mun cewa akai kar a ci to ba mu ci ba amma dai mun kai shi kasuwa wato mun sayar mun cinye kudin to suna da hanyoyi da yawa na fada da Allah da kuma fada da manzannin Allah da kuma fada da musulunci gaba daya shi daman ba yahude bai da abokin gaba in ba musulmi ba ba yahude bai da abin da baya so a duniya in ba musulunci ba so shi yasa duk hanyar da za su bi duk tsare-tsaren da za su iya kawa su murkushe musulunci su hana musulunci tafiya to za su yi ta yi har kiyama ta tashi ya rage ga musulmi su kuma su yi ta tunanin yaya za su kare kansu ta hanyar neman taimakon Allah ta'ala da kuma tsayawa akan gaskiya tsayuwa da jajircewa akan manufa idan mutum ya tsaya akan gaskiyarsa duk cizo duk wato kyarar da za a yi masa koma mai za a yi masa inda ya tsaya a kan manufarsa to za ka ga ya ci nasara abinda ake da bukatar musulmi su tsaya kenan su ɗin su kyautata alaƙa su da ubangiji ta'ala su bi allah to sai su samu taimakon allah amma in suka kauce wa allah shi allah da suke bautawarsa ba su bi shi yadda ya kamata ba to sai ya sallada wasu sai su yi ta azabtar da su tunda baka bi Allah ba to sai Allah ya sa wani kuma ya taima azaba misali ka ki ka bi ubanka a gida ka ki ka yi wa babanka biyayya ka ki ka yi wa iyayenka biyayya sai kuma Allah ya sa ya jarrabe ka da wasu kuma da zaka yi ta musu biyayya a banza haka ne ko ka ki ka zo ka yi hidima a masallaci sai a je a sa kai ta kai kai ta hidima a gidan giya haka rayuwa take da kun fahimci wannan to sai kuma Allah sai ya malaya kama na babi na gaba fadin saula ta karbul fawahisha nam باب قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا احد اقرب من الله ولذلك حرم او احرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وقلت وقلت سمعته من عبد الله قال نعم فقلت ورفعه قال نعم
yace wannan babi Allah madaukin sarki yana cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan hani ne Allah madaukin sarki yake yi dangane da aikata wato wasu manya-manyan zunubai ko kuma aikata zina in an ce wala ta ƙarbar fawahisha abinda zai fara zuwa a cikin wato ƙwaƙwalwarka shine Allah ya haramta a aikata zunubi irin zina ko kuma sauran zunubai in an ce alfawahish dukkan wani abu na saban Allah yana hawa wannan suna na alfawahish Allah ya ce kar ku kusanci saba min ba fa ka je wurin ba ka kusanci wurin saban Allah wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batana da wanda ya bayyana da wanda yake wato ya buya ma'ana la taqrabu zahiraha wa batinaha kada ku kusanci alfasha ta zahiri ko ta batini ka ce kar ku kusanci zina kar ku yi zina a fili ko a ɓoye kar ku yi zina ko a fili ko a ɓoye ko kuma kar ku yi wani aiki na saɓon Allah ko a fili ko a tsaye a bayyane Allah maɗaukakin sarki da yawa ya yi ta magana akan zina saboda zina yana cikin zunubai wanda ubangiji ya ƙazantar da su shine wani ya kusanci wata ba ta hanya ta shari'a ba wani ya kusanci wata ba ta hanya ta shari'a ba zina tana lalata nasaba takan sa a samu 'ya'yan da ba a san suwaye iyayensu ba zina tana cire kunya a cikin idanun mutane kunya kuma addini ne manzo Allah ce alhaya'u min al-iman kunya tana cikin imani amma mazinaci to ba shi da kunya mazinaciya ma ba ta da kunya kamar yadda take lalata tsabiyar gado gaba daya tunda in an yi zina ne aka tara yaya aka yi zina aka tara yaya to kaga maganar gado duk babu ai tunda ba za a gane waye uban wani waye waye da sauransu an lalata kuma taimakon shedan ne sallah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina kaga nan yace wala taqrabu fawahisha yayi kinaya bai faɗi zinan ba a wata ayar kan karara ma Allah ya faɗa wala taqrabu zina kar ku kusanci zina me kusanta zina duk wani abin da zaka aikata da zai zama hanya ne a gare ka na fada cikin wannan fasadi na zina kamar yaya keɓanta da mace wacce ba taka ba ko a ofis ko a kasuwa ko a gida ko a ina ne ma keɓanta da mace wannan wani abu ne wanda yake a muharram shari'a ta haramta shi keɓanta da mace ko yin magana da ita ba tare da dalili karbabbe a shari'a ba haramun ne sabon Allah ne saboda shedan ta nan yake shiga ya ainihin wato jefa ka cikin halaka ko yin mau'idi alkawari za mu haɗu a wuri kaza za a yi kaza duka waɗannan abubuwa ne da shedan yake zayyana mana a damun malamai sun faɗa cewa kallo shine matakin farko duk wanda ya jarabi kansa da kallon mata da ba nasa ba to ya dora kansa a titin zina daga kallo sai kokarin contact an gane ko ya za a iya haduwa wataƙila a ce bari a karɓi lambar waya a fara magana to sai magana ta shigo daga magana kuma sai alƙawarin ina za a haɗu a ina za a haɗu daga haɗuwa kuma sai shaidanci ya shigo sai a yi ƙoƙarin shigo da wasu kalmomi na badala kalmomi na tsiya daga nan kuma sai a zo a yi abin da za a yi duk inda mutum ya aikata lalata to daga baya sai ya yi da na sani ko namiji ko mace kuma ya kamata mutane su sani duniya gabaɗe komai haƙuri ake yi da shi komai na gaya maka komai Allah cewa ko sallah din nan da kuke ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi haka Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah babu wani abin da ba za ka yi hakuri a ciki ba kenan bukatar dan adam sha'awa ta dan adam in mutum ya ce wai abin da yake so zai yi to hanyar halaka ta tabbata gare shi to sai ana ba wa zuciya hakuri kana son ka yi kaza Allah ya hana sai ka yi hakuri kana son kai kaza Allah ya hana sai kai hakuri wata baiwar Allah yarinya ce matashiya budurwa ta ta musulunta ta zo ta kama gida tana zaune ita kadai ba makaranta ba sana'a ba kaza kuma tana rayuwa ta zo ta musulunta ta haɗu da wasu 'yan uwa ta ce tana nema a taimaka mata muka mata tambaya ni na zauna da ita na ce to ke ya aka kike rayuwa ina kike samun abinci ke ci ina kike samun kudin zuwa asibiti ko sutura ko kaza ko kaza kai tsaye ta ce kawai gurin maza take zuwa musulmi ko kafare ta ce a cikin musulmi take tana da inda take zuwa in ba ta da kuɗi kawai sai ta je gurin wani mai shago sai ta ce wallahi ba ta da kuɗi za ta ci abinci ya za a yi shi kenan sai ya ba ta kuɗi ya ba ta abinci ita kuma ta ba da kanta ta je gurin wani ta je gurin aka je har gurin waɗanda take zuwa wajen nasu suka tabbatar tana zuwa wajen su dukkan su ba arne ko ɗaya duk musulmi ne wani yana da mata wani bai da mata to ta zo ta yi da na sani ta rasa da za ta yi rayuwar ta lalace an gama shedancin da iskance iskancen kuma dai an dole mace ta buƙaci ina za ta je ta makale aka kira mahaifinta ya ce wallahi shi ma bai san inda take ba amma ya yi murna da ya ji ma har an kira ana tambayan yaya kaza ya ce ya yi murna kuma yarinya ce karama duka duka ba ta wuce shekara goma sha ashirin ba in ta yawa to haka suke suna nan yanzu za ka ga akwai gidaje na yara 'yan mata da suke kamawa ba uwa ba uba ba kowa in garin allah ya waye yadda ake fita kasuwa haka su ma suke wanka su fita kuma ina shaida muku fa dukkan kwastomomin nasu musulmi ne musulmi ne zamani ya zo barna ita ce ta wayan nan ba abin da ba za a yi ba wani bawan Allah yake gaya mu wani karatu ne ne a nan ya ji ya ce ai malam ba wai 'yan mata ba ya ce shi shaida ne ya sani a garin nan ba wai wani guri ba ya ce wallahi akwai wakili ko wakiliya dillaliya ta mazinata ya ce ba ɗaya ba biyu ba mace ce da aurenta da gidanta da 'ya'yanta da mijinta ita kuma duk wacce take son yin badala sai a turo mata lambar waya da hotuna kuma matan aure take mu'amala da su a turo mata waya a turo mata hotuna ita kuma duk mazan da suke son badala ita kuma ita ake magana ita ban sani ba me zan ce dillaliya ce ita ta haɗa maza da mata ta sanya take yi da ka bukata sai a tura maka hoton matar wani malam hoton matar wani da lambarta ta yi maka sai ka zaɓa a na za a haɗu kawai sai ta ce ita za ta kawo maka ita ya ce wallahi a kan makallawa akwai mutumin da da kansa a mota ya zo ya ɗauko matarsa ya ajiye ta a wannan gidan matar ta ce ɗebi tafi min da yara na ka je ka kai su gidan wanci ya ce kuma ya san gidan wannan matan dillali ya ce ta wannan mataka ta ce ka ɗauke ta ka kai ta gidan ƙawarta guri wancan kaza da sauransu me za ta yi mai alaƙa da ita baka tambaya ba tunda a gidan mace ne gidan aure ne shi ya je ya kai ta ita kuma ta sa aka zo aka ɗauke ta a mota aka kai ta hotel aka yi duk abin da za a yi da ita aka dawo da ita kuma ta ce yadda ta yi wa mijin waya kuma ya zo ya daɗa ɗaukan ta wai kuna gane karatun nan cin amana ba daɗi zancen mummunan zance ya ce malam suna nan barkace ya ce a takaice ni din nan sai da na gwada don in tabbatar ya ce wallahi shi yasa malam dangane duk ranar da matata ta ce za ta je unguwa kawai sai wani abu ya faɗo mu wai ina za ta je ba magana wai tsohuwa ko mai ƴaƴa ko yarinya ko abu ba wannan maganar akan mukalla akwai tsinannu shaidanu da su kuma lalata su da matan aure suke yi ya ce na karɓi lamban wayan matan nan na kira ta na ce mata to ina bukata ta ce wace iri kake so ya ce a turo masa ya ce yanzu haka ina da su aka tuturo mu na ce na zaɓi kaza ya zaɓa aka ba shi lamba wayan matar aka ce a yi mahaɗa aka yi ciniki aka yi kaza ya zaɓi wani hotel ya ce wuri kaza za ya ce wallahi ba dan in yi ba dan in tabbatar ya ce kuma sai da aka kama matar nan hannan na ce mata to ki ji tsoron Allah ki koma gidan mijinki wannan abin da kike yi haramun ne Allah ya sauke shi yasa na sha faɗa ina maimaitawa wallahi kun ga wahalhalun da muke ciki ko suna da fa nasaba akan tsiya da barnar da muke yi bima kasabat aydikum wai kowane babi aka bude sai kaga gaba ɗaya mukan zero ne kuma ga ayoyin nan malam suna nan a fili ana ji ana gani kawai sai dai sai dai a ta karanta su kawai a ji abin nan wai kowa yau ba zai kare mutuncinsa da kimarsa ba ka je ka keɓanta da matar wani ko kuma ke da aurenki ki tafi gidan wani ki je ki kaza ki je ki kaza ki je ki kaza su ta tara mutane ayan da ba nasu ba a cikin gidajensu to wannan ina ga wanda yake bai da kimtsi bai da bai da wannan bai da bai da bai da kulawa bai da sa ido kowa kuma mace za ta iya kowa wani ci kira ne yake ce mai ce ga wani mai gadi a anguwar mu nan kirsa ne yace talaka dan banza bai da kazami yace amma wallahi ga wata mata nan koyaushe ana ta ganin ta tana za ta keɓanta da shi kuma lalata cike da shi aka je aka bincika kuma haka din ne ya za a yi na ce ku je ku kama shi ku kama shi kusa a daure shi wani mai gida ne kawai ya zo ya ajiye shi kawai ba abin da yake sai barna a cikin unguwa kuma mata suna zuwa wajensa kuma ana kallo wai kowa yana gani wai saboda lalacewa wai ni ba ruwana to da ina za ku samu zaman lafiya ba za ku samu zaman lafiya ba ina za ku samu kwanciyar hankali ba za ku samu ba saboda kuna bari ana barna ana ta'adi masu gidajen ba su kula da matansu masu matan kuma waɗanda suke da 'ya'ya su ma ba su fiye kula da su ba kawai gadara haihuwa mu ta haihuwa muna zuba 'ya'ya kawai a gari su zama lalatattu su tafi gidan auren masu na lalata ba za su daina yi ba ya Allah Allah ka kare mu Hafsu bin Amr ya ruwaito hadisi daga Umar أي شعبة ابن الحجاج دقى عمرو دقى أبي وائل دقى عبد الله يتي لا أحد أغير من الله كجونا حديثا باب وندي فألا كيشي يا جماعة لا أحد باب وني وندي فألا كيشي الله ينادى كيشي سوسي كاكي كاشي أغير da af'alu tafzil ba wanda ya fi Allah daga gaira ne in an ce gaira ana nufin kishi kishi shine al'anafatu ko ka ce alghairatu ko ka ce al'anafatu ko ka ce alhamiyya duka waɗannan suna iya ɗaukan ma'anan kishi dangane da halittunsa ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن saboda kishin ubangiji baya so ya ga an yi zina ya haramta zina wadda take ta fili da ta ɓoye da kuma dukkan wani zunubi gaba ɗaya a fili da a ɓoye akwai masu yi a fili akwai wanda kuma a ɓoye suke yi wani za ka gan shi malam ba magana amma makiri ne ƙazamin mutum ne lamba ɗaya ƙazanta ba shi da kirki iyalin akwai matan da sun san mazajensu mazinata ne su sun sani haka ne wallahi sun sani amma ya za ta yi da shi ya tara mata yaya da manyan yaya da ƙananan yaya da amma ta san mazinaci ne ga dalilai nan ƙarara amma ya za ta yi da shi sai a haƙuri a ci abinci a yi wa yaya tarbiyya a ta kiyayewa ta ce mazinaci ne ba shi da kirki amma allah ya darbe shi da yaya mata wai kuma yana ta faɗa wai shi baya so ga 'ya'yansa sun fita baya so sun je su je zance su yi waye waye da sauransu sai tsanani ta ce zai lalata 'ya'yan mutane shi kuma ya zo ya ninke mai nasa ya ce haka ta ce haka ko zai yi na ce a da wahala da wahala a yi duk dabararsa da wayansa shi ma sai an keta gidansa ba ya je ya keta gidan wani ba ita illa zina kenan ai ai illa zina kenan ai yar wani ne da zaka je ka keɓanta da ita to ka tuno kai mata ka yar ka tuno karamar yarinya za ta sarrafa ka ta mai da ka baka da hankali kai da kai bai ta yar shekara sha biyu sha uku sha hudu sha biyar da waya kawai za ta nuna maka san mai kake yanzu da yawanci ƴaƴanmu sai dai Allah kiyaye mu Allah wallahi sai dai karka ce wai kana da wani karfi kana da bara in dai ƴa mace ne ta wannan zamanin kawai sai dai kai ta salatin annabi kana sujjada Allah kare ka ka kai ta gidan mijinta lafiya kalau amma baka da tabbas baka da garanti in yawo ne in fita ne in a makaranta ne in alaka ne in ka hana ta maza akwai alaka da suke mata da mata ya za ka yi in ka ce ka tabi maza ka ce alaka da maza to akwai ta mata da mata ya za ka yi in ka ce ka ce kaza ai za ka kai ta makaranta ko duk yadda za ka yi ba dai za ka bar yarka ta je makaranta ba ba za ta shiga aji ba ba wani zai zo ya koyar da ita ba ba za ta hau titi ba ba za ta ba akwai kawaye ba ba akwai me ba to shi yasa kariyar ka kai ka bi Allah ɗin kai yana taimakon ka akan kulawar da Allah zai baka dangane da 'ya'yanka amma in ka zama ƙazami to kar ka yi mamaki in ɗanka ya gaje ka in ka zama makiɗi don yaronka ya zo yana kiɗa yana waka tun yana ƙarami ai bai kamata ka dake shi ba ai Allah yana da kishi baya so shi yasa ya haramta alfasha ma zahara minna wa ma batal gabar magana ta bi a hadisin wala shay'a habbu ilayhi almadhu min Allah wato ba abinda Allah yake so irin ayabe shi kuma ta'ala Allahu akbar Allah yana son yabo shi yasa aka ce kuma duk wanda ya shiga ya shiga ya je yana son ayabe shi ayabe shi ya shiga gonar Allah eh kar wani ya je ya ce wai wai shi kullu kai kullun sai a zo ita yabanka ita yabanka ba shi yasa aka hana aka musulunci hana roƙo ba abinda maroƙa suke su zo su yi ta yabanka ya wane ya kai dan wane ya jikan wane ya wane ne ya menene ya menene ka dauki kuɗi ka bar to ka shiga gonar Allah ne kai me kai hadda za a zo ma wannan yabo kai da kake cike da zunubi da laifi a karan kanka ma hakkin kanka ma da Allah ya dora maka baka ga mai biya ba har wani yazo yana yabanka yana cewa kai ne mai kaza kai ne mai kaza kana ba da kaza kana kumbura manzo Allah ya ce na'am eh duka kare makareta ne guda biyu yazo ya ƙarya ya gaya maka wani wai ya zo yana abu na ana ce ga zaki ya zo ku ba da guri zaki kai makareci kai ka san kai zaki ne kai kuma yana baza babbar riga yana kaza yana faɗi faɗina malam ɗan adam in ya samu wuri kuma wanda rashin hankali ba an ce maka zaki dabba kenan fa mahaukaci aka ce aka ce da kai kai yanzu kai zaki ne kai wataƙila ciyaman local government ɗinka ya fi ka ƙarfi wallahi ɗan sanda kana cewa zaki zaki ɗan sanda sai ya tsaye da kai ya ce wa ya park ina magana zakuntaka ƙarya yake maka kai ba zaki bane kai ne wani kai ne wani ka dauka ka bayar manzo Allah ya ce maroki yazo yana roko ku dauki ƙasa da tsakkuwa ku watsa masa a fuskar sa ku watsa masa a fuskar sa yace duk wanda aka zo aka yabe shi aka ce kaza aka ce kaza akan akan wani abu yace faqad zubiha bi ghairi sikkin kamar an yanka ka ne ba da wuka ba yasa na kwarai ko an zo ana yaban sai ka suna ba komai ba komai Allah rufa asiri Allah rufa asiri kar ma a dora ka a loda ka akan wani track ka je ka ji cewa kai wani ne Allah shine ya cancanta shi yi wa mutane komai yanzu kai ka isa ka faɗi bai wanda Allah ya wa mutane baka isa ba to shi yasa Allah shi yake son yabo shi ya cancanta a yabe shi tabaraka ta'ala kuma yaban nasa ba sakayya ne aka yi mai ba dole ne ma ka yi ba Allah don ya maka komai ya yi wa kowa komai yawwa to kenan wannan daga cikin yaban Allah malamai suka ce ba wai faka fito a baki ka faɗa kaɗai ba biyayya da bauta yana daga cikin yaban Allah biyayya da bauta kada Allah kai masa bauta kai sallah tunda ya ce ai sallah kai salati ya ce ai salati kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abi shi shi yasa a ranar tashin kiyama in abu ya zo ƙarshe aka shiga uku to abinda zai kubutar da mutane a hannun Allah yabo da manzan Allah zai yi masa ya zo yi wa Allah kirari ya girmama shi da irin wato kalmomin da bai taɓa yi masa ba sai a wannan rana Allah ya gane da mu na'am wakil sami'tahu yace yauke yawa amr bin murna yace qultu nace wa abi wa'il hal sami'tahu mana kaji wannan hadisin daga abdullahi bin mas'ud yace kwarai kuwa abu wa'il yace kwarai kuwa naji daga abdullahi ibn mas'ud yace wa rafa'ahu kuma yace annabi ne ya faɗa abdullahi bin mas'ud yace maka wannan hadisi annabi ne ya faɗa yace qala na'am kwarai kuwa rafa'ahu ilayhi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ma ya rawaito shi a cikin kitabu tauba da imamu nasa'i a cikin kitabu tafsir da imamu tirmidhi a cikin ad-da'awat na'am باب وكيل حفيظ ومحيط به قبلا جمع قبيل والمعنى أنه قلوب من أذان كل درب منها قبيل زخرف القول كل شيء حسنته أو شيته وهو باطل وهو زخرف وهرس هجر حرام وكل ممنوع وهو حجر مهجور والهجر كل كل كل بناء بنيته ويقال للأنثى من من الكي هجر ويقال للعقل هجر هجر وهجا وأما الهجر فموضع ثمود فموضع ثمود وما هجرت عليه من الأرض وهو هجر ومنه سمي حطيم البيت حطيم البيت حطيم البيت هجر كأنه مشتق مشتق من معقوم مثل قتيل مقتول مثل الرسول من مقتول وما حجر اليمامة فهو منزل منزل
نعم باب قوله قل هلم شهداءكم لغة أهل الحجاب هلم للواحد والأنثى والجمع والاثنين والجمع والاثنين والجمع باب لا ينفع نفس إيمانها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا راى الناس امن من من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها الا من
لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعوا وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية wannan shine ƙarshen tafsirin suratu al-an'am da Imam al-Bukhari ya kawo ya kawo kalmar wakil da Allah yake magana wakil abinda ake nufi da wakil shine hafiz wa muhitun bih mai kiyayewa wanda kuma yake kewayewa duk wani abu Allah wakili ne ma'ana Allah shine mai tsayawa akan abu kuma shine masani akan wada wato komai wa huwa ala kulli shay'in wakil ai wa huwa ala kulli shay'in hafizun wa muhitun bihi kamar yadda Abu Ubaida ya fassara sai kuma kalmar qubula yace jam'i ne na qabil da Allah yace qubula wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula daidai ke da wato qabil wal ma'ana annahu yace durubun lil azab nau'i nau'i ne na azaba kullu darbin minha qabil kowane nau'i na azaba ana ce da shi qabil wa hasharna kalmar hasharna tana nufin jama'ana muka hada su Allah zai hada mutane ranar tashin alkiyama sinfi guda kowa sai ya je in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan shine hasharna din kowa sai ya zo a matsayin bawa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sai zukhrufal qawli kalmar zukhrufal qawl kulli shay'in wato hassantahu wa washaitahu wa huwa batilun fa huwa zukhruf duk abinda ka gyara shi ka kyautata shi mummunan abu sai ka gyara shi ka kyautata shi ka fidda shi a riga mai kyau to shine ake ce da shi zukhrufa alqawl zukhruf alqawl kulli shay'in hassantahu wa washaitahu wa huwa batil wannan jumla ne haliya fa huwa zukhruf um wa harsun hijrun kalmar harsun hijirun yana nufin haram kamar yadda ya kawo yana nufin haram wa kullu mamnu da duk abin da aka hana fa huwa hijirun mahjur hijiran hijirun da mahjur abin da aka hana kar a yi shine hijirun akwai alhijiru alhijiru shi kuma kullu bina'in banaitahu duk wani gini da ka gina shi ana ce da shi alhijiru ويقال للأقل حجر وحجا hankalin mutum ma hankali akan ce da shi hijir yuqalu lil ko dake lil unsa min al khayl kafin al aql din doki mace akan ce da ita wato hijir hijrun wa yuqalu lil aqli hijrun wa hija hankali ma ana ce da shi hijrun wa hija ma'ana kalmar hijir din tana daukan ma'anoni da yawa a larabci amma akwai alhijir shi ma mawdu'u samud wurin zaman samudawa shi ma ana ce da shi hijru samud mutane annabi salihu akan ce kuma hajjarta alaihi min al-ard wa ma hajjarta alaihi min al-ard fa huwa hijrun abinda ka kiyaye ko ka kaye shi na ƙasa to ana ce da shi wato hijir shi ma duk dai kalmar ce ma'anarta wa minhu summiya al-hatim katanga ana ce da ita haka hatimul bait hijran ka annahu mushtaqun min mahtum kamar an ciro ne daga kalmar mahtum kamar qatil ne daga maqtul qatil maqtul hatim mahtum sannan akwai hajrul yamama hajrul yamama shi kuma sunan gida ne manzilun gida ne wannan kenan abinda malam ya kawo anan sai faɗinsa halumma shuhada halumma shuhada halumma yake so ya fassara mana lugar mutanen hijaz ne halumma lilwahidi mutum da ana cewa halumma wal isnaini ana cewa halumma wal jam' ana cewa halumma halumma shuhada akum ku kawo shaidunku ko ka kawo shaidarka halumma halummal kalam halummal kitab ana nufin kawo kaza yace yuqalu lil isnaini halumma akan ƙara alif walil jam'i halummu a ƙara waw da alif almar'a halummi mata kuma halum halmumna halmumna in tarin mata ne abinda ake nufi hatu shuhada akum ku kawo shaidunku ku kawo su ranar tashin alkiyama duk wanda ya bauta wa wani ba Allah ba to za a ce ya zo da dalilinsa ya kare kansa ko a duniya ne aka ce an zo kotu ka zo ka kawo shaidunka ka kare kanka ai kana cikin damuwa don ba lalle ba ne shaidun naka samu karbuwa wajen alkali sai babin ƙarshe layin fa'unafsan imanu halam takun amanat min qablu Allah ya ba mu labari cewa akwai lokacin da imani ba zai yi amfani ba duk lokacin da mutum bai yi imani ba ko kuma bai tuba ba to akwai lokacin da tuba ba ta da amfani shi yasa manzo Allah yake faɗa cewa ya ayyuhan nas sallallahu alaihi wasallam tubu ila Allah wastaghfiru ku rinka tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa kafin rana ta fito daga mafadarta duk da kawai gari kaga rana ta fito ta yamma to an rufe kofar tuba daman kofar tuba duk wanda ya tuba ya jefa tubarsa tafiya take ta wannan kofar tuban ta yamma ta fita ta je wajen Allah tabaraka wa ta'ala to idan Allah ya toshe kofar tuba to shikenan zaka ga rana ta fito ta yamma to ta ta rufe wurin kenan duk wanda ya tuba to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu babu wata rai da imanin ta zai mata amfani da da bace ba shi yasa ake so ku yawaita tuba kullun ka tuba an idar da sallah kai maza maza ka tuba yanzu ba an yi asuba ba to kai tuban abin da kai jiya za a zo azhar ko to ka tuba abin da kai tsakanin azhar zuwa da asuba zuwa azhar ba za a zo la'asar ba shi yasa kaga kana idar da sallah abin da aka fara cewa ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka duba hikima ta annabi malam kana gama sallah ba istighfari ake so kai sau uku to akwai wanda kuma zaka zauna kai ta buga shi kawai astaghfirullah astaghfirullah tun magarba har isha astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bayan asubahi ne ka zauna a masallaci har rana ta fito astaghfirullah astaghfirullah saboda in ana nuna maka kayan da kake diba na zunubi wallahi baka iya bacci ba to shi kuma istighfari yana cin zunubi kamar yadda wuta take cin auduga kana istighfar ne yana kone zunubinka ne to Allah ya mana bayani akwai ranar da za ta zo imanin bai zai amfani ba akwai alamomi da za su zo akwai wata wani hayaki da zai zo a duniya gaba daya akwai lokacin da wata dabba za ta zo tana magana wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah zai kawo ta dabba malam tana tana magana tana cewa mutane ba su yi imani ba su yi yaqini da ayoyin mu ba da ayoyin Allah ba akwai wannan dabbar akwai zuwan yajuju da majuji kafin yajuju majuji akwai dujal akwai dujal akwai yajuju majuji duk waɗannan alamomi ne na tashin alkiyama cewa duniya fa ta ƙare akwai kuma mutuwa mautan wanda Allah ya ce cikin alamun tashin kiyama za a yi ta yawan mutuwa a ta yawan mutuwa wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu baka gama wannan ba a ce wani ma ya mutu baka gama wannan ba a ce wani dan abu kaɗan sai ya kai mutu lahira duk wannan alamomi ne na cewa duniya ta zo ƙarshe to akwai mutuwar da kam za ta zo ma sai an rasa ma wa zai binne wani an mutu a can an mutu a can an kai wannan kafin a dawo wannan ya mutu an kai wannan kafin sai an zo ana jiran maye waɗanda za su je suna binne mutane wannan lokacin yana nan yana zuwa ba wai kuma dan annoba ba wai a haka kawai mutuwar za a ce kawai faruwar mutuwa da za ka ga in ka ga shekarun baya can sai ga za a daɗe ba a mutu ba in an mutuwa wani abu sabo ne a ce wai mutuwa aka yi amma yanzu me yi mutuwa yanzu ne mura yake an kai shi asibiti ya mutu shikenan yanzu yanzu fa suka fita an yi sallama za a tafi kaza an je an yi hadari ai an mutu kaga mutum ya faɗi an ce ya mutu ya yi hadari ka je ka duba shi a jikinsa babu ko kwarzani wai ya hadarin mota ya mutu ko kwarzani ko jini ɗaya bai daga ba amma ya mutu kurin daga yin hadarin mota kawai ya mutu eh to wannan shi wannan shi fi tashin hankali malam kana komai da mutane an yi komai an gaisa da kai an tattauna an yi komai lafiya lau ka bar wurin aikin ka ka kwanta a gida kawai an waye gari wai ka mutu wai an mutu haka za su yi ta faruwa na'am to kaji wani a traffic ma ya mutu ya kunna AC a motarsa ya rufe ko'ina ya yi lokin ɗin motar a traffic traffic wuta ta tsaye da shi an ba da danja a wuce aka yi tahon ana ta surutu masu zagi suna zagi kawai sai aka zo aka duba ashe gawa shi ai anan tal'udu ma an taɓa yi nan anan tal'udu nan an taɓa yi wani mutum da ya zo ya yi abin nan an ba da traffic ɗin an kira ya taka totar ya mutu so kafarsa tana jikin totar ɗin kurin sai ta yi sanda ta buge masu mashin ta buge wani ya siyo fetur zai tsallaka hanya ta fada abin nan ana wannan wani irin mahaukaci ne baya gani ba zai yi kwana ba zai kaza kaza kaza ba ana duba aka ashe gawa ce ta kashe mutane anan anan dan abun da wani yaro shi kuma makaranta zai je yana kan kekensa dan makaranta ne zai je makaranta da dan littafinsa a keke yana tuka yana cikin tsakiyar tuka keken ya mutu kudin sai aka kawai ya fadi masu mota suna kaucewa sun dauka cewa irin faduwa yayi aka ce haka kawai ka fadi ba a taba ka ba a tsakiyar hanya ana duba aka gashe mutuwa yi wallahi malam abun sai dai addu'a wallahi mana afwa ya rab shine abin da ake so kullum mutum ya zama yana shiri na mutuwar da aka yi mana nake ga su alai muhammadu nan nake ce musu ni abinda na fahimta kawai wato wala muna kyauta ubangiji zato kuma daidai gwargwado mutum ya kwatanta abin da kawai wannan duniyar kana so ka more mata kullum kullum ka zama a shirye kullum kar ka bar wata minti ɗaya waiwai ka shagala kawai ka rinka tunawa za ka iya tafiya ka je kai harkokin ka tafi kasuwar ka je ka wurin aikin ka je kai mu'amalolin ka ba za a daina mu'amala ba za a daina komai ba amma mai hankali yanayi yana dubawa yanayi yana dubawa yanayi yana dubawa yanayi yana dubawa kamar yadda ka san wayar ka ne ai da cajin ta yayi kasa ba za ka nemi inda za ka je ka kara mata wuta ba to haka kawai ya kamata kai ka huta amma duk wanda ya saki jiki wai ni ina da lafiya wai ba zan mutu ba to ka kashe kanka wai yanzu lafiya ta ko ni yaro ne matashi a ina kawai ka zama kana shiri kawai eh wallahi duk an gaya maka nama mana manta muke wallahi wallahi an gaya mana Abdullahi dan Umar ya gaya mai ce annabi ya ce in ka zo da safe karka ce karka dauka zaka kai yamma annabi ya ce in ka kai yamma karka dauka gobe da kai za a yi sallah asuba ya fa faɗa mana wannan shekara dubu da ta wuce kullum ka zama cikin shiri to wallahi sai ka fi samun sauƙin rayuwar to amma ba ma son a ce mu shirya ba ma so sai mutum ya ta tattaro abubuwa na fitina da shegen buri mara ƙarshe ya yi ta wani dogon lissafi baya tunanin watakila ga kabarinsa na a kusa da shi ba wanda yake fin kowa morewa kuma irin wadda mutuwa ta ɗauke shi na cikin shiri malam tana yin kyau sai ka ga yabo ya yawaita amma abin tausayi wanda ya rafkana baya tunanin abun baya tsammani sai abun ya zo ya riske shi kurin ka wayi gari ka ji ana maka tambaya a kabari man rabbuka la ilaha illallah an shiga uku Allah ya mana afuwa eh a Haji ko? wai kaji wani ne wai ya je gai da wani wai a matsayin bai da lafiya ya ce alhaji na zo gaishe ka ne to wai shi kar ma a ce bai lafiya ya rufa shi bara wace ma ban da lafiya wace ma ban da lafiya ta kalli lafiya ta kalli ya ta mai bala'i kar a sake cewa kaza ya sallame shi ya kore shi in wani abu kake so ka ce a baka man ka ce wai ka zo gaishe ni ban da lafiya lafiya ta kalau ba na gaya muku a karatu ba wata mata take ce wa mijinta alaji alaji a ji tsoron Allah akwai mutuwa ya ce ke mutuwa na sake ki wallahi tallahi ba a masa maganar mutuwa ashe ma wai har ma so ake wai ya mutu har ma a ce wai alaji ka ji tsoron Allah akwai mutuwa shi za a yi wa maganar mutuwa to na sallame ki duk a garin nan fa aka yi wannan abu manzo Allah ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito daga gabar daga yamma la ta kuma sa'a hatta ta tsuwa shamsu min magribiya daga mafadarta yace idan mutane suka ganta kawai sai su yi ce sun yi imani malam hatta kalma ashhadu an la ilaha illallah fa inda rana ta fito ta yamma da safe ta fito ta yamma to ba za a karba ba wai idan mutane suka sai su ce sun yi imani sai Allah ce ina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira haka dai hadisin shi ma la taqumu sa'a hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at wa ra'aha an-nas idan mutane suka ga ranar ta fito amanu ajma'una wai sai su ce wai duk mun yi imani wai har kafiri fa a wannan lokacin kafiri wanda baya sallah kawai sai ce a mun yi imani mun yi imani sai Allah ya ce ina la yanfa'u nafsan imanuha ai imanin ba zai yi amfani ba tun da da ba a yi ba to shi yasa aka ce ku tuba kafin mutuwa ta riske ku kai ba ma rana ta fito malam ko ka bari baka tuba ba sai da mutuwa ta zo dab da za ta dauke ka ka zo gargara rabi da rabi rayuwa tana rabi mutuwa tana kusa kace wai ka tuba to wannan tuban Allah baya karbanta tuban kan gado kun gane tuban kan gado yana shashsheka zai mutu ya tabbatar mutuwa zai ran ya zo gargara tafiya kawai zai sai daga hannu ya ce ya tuba annabi ya ce wannan tuban Allah baya karbanta to shi yasa kamar zaka yi istighfarin ka tun da lafiyarka da hankalinka kar ka daina istighfari ka rinka zikiri ka rinka ambaton Allah ka je kai duk abin da zaka yi na alkhairi amma kar ka manta da tuba zuwa ga Allah Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna makomar mu Allah mamatan mu ka ji kansu ya Allah mu ma ka samu samu kyakkyawar mutuwa ubangiji ka ba mu nisan kwana da zamu bauta maka Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rabu